بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na litinin tara ga watan rabi'in awwal a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara a shekara ta 2025 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al'aqidatu tahawiyya daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano wanda yau insha Allah za mu yi darasi na takwas in ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen gaba ta 24 23 za mu tashi ta 24 ko mun tsaya faɗin imamu ɗahawi ya ce zalika bi annahu ala kulli shay'in qadirun to da ka gaba ta 24 Sheikh Fauzan yace qauluhu da imamu ɗahawi yace wa kullu shay'in ilayhi faqirun kuma dukkan komai mabukaci ne matalauci ne a wajen Allah an gane ko komai yana da buƙatuwa zuwa ga Allah komai ba zai iya tsayuwa da kansa ba in ba Allah shi Allah shine wanda ya tsayu ba tare da kowa ba baya buƙata a wajen kowa amma kowa bai isa ya tsaya ba sai da Allah kowa yana da buƙatuwa zuwa ga Allah cikin kowannan dukkan mala'iku sun shiga dukkan manzanni sun shiga ballantana wanda suke kasansu ba wani annabi da yake amfana wa Allah wani abu ba wani annabi da sai da shi Allah ya zama Allah ba wani annabi da Allah yake buƙatarsa amma dukkanin halittu har annabawa har mala'iku suna buƙatar Allah matalauta ne a wajen Allah subhanahu wataala ina fata an gane domin rashin sanin wannan waɗansu suna ɗaukar cewa kamar Allah haɗaka suka yi da annabawa wajen kafa masarautarsa wanda wannan kuskure ne kwarai da gaske kai wani lokaci ba ma annaba ba har wasu waliyai a rinka ganin mataimaka ne na Allah suna taimaka masa wajen gudanar da wani abu babu wani wanda yake taimakon Allah da komai domin Allah yana nan tun ba komai kuma komai zai tafi ya bar shi kullu shay'in halikun illa wajha kullu man 'alayha fan inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un annabawa su ne mafi girman bayan Allah amma ba kishiyoyin Allah ba ne ba sa'annin Allah ba ne ba mataimakan Allah ba ne ba su da wani kaso na ubangijantaka Allah shi kaɗai ne Allah duk wanda ba shi ba bawansa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan lan yastankifa al masih an yakuna abdan lillahi wa lal malaikatul muqarrabun haka dole ne sai ka ji wannan wannan shine kaɗaita Allah da girmama Allah, amma da dai ka ji cewa wani yana taimakon Allah, wani mataimaki ne ga Allah, wani yana da wani kaso cikin mulkin Allah, to wallahi ka zama shirki kowaye wannan wanin kuwa. To daka wa kullu shay'in ilaihi faqir komai da kowa matalauta ne a wajen Allah bayinsa ne masu bukata ne zuwa gare shi ba za su iya ba sai da shi. shi ko yana yi babu kowa subhanahu wata'ala Sheikh Fauzan yace la shay'a yumkinu ay yastaghniya 'anillahi abin nufi ba wani abu da zai yiwu ya wadatu gabaran Allah ba wani da zai yiwu ya zama mawadaci baya bukatar Allah babu shi la min mala'ikati ko da daga cikin mala'iku wala samawa ko sammai duka wal ard ko ƙasa walal jinnu ko aljanu walal insu ko mutane duk waɗannan halittun ba su isa ba in ba Allah ba za su kasantu ba in ba dan Allah ya kasantar da su ba kuma dukkaninsu suna buƙatar kulawar Allah in babu shi ba za su iya rayuwa ba ba wani mala'ika da ya isa ya rayu in babu Allah ba wani bil adama da ya isa ya rayu in ba Allah ba wani aljani da zai iya komai in ba Allah ba saman da za ta iya tsayawa in ba dan Allah ya tsayar da ita ba ba wata ƙasa da za ta iya zaunawa in ba Allah ya zaunar da ita ba subhanahu wataala walal jamadatu hakanan sandararrun abubuwa minal jibali kama daga duwatsu walal biharu hakanan tekuna duk waɗannan ruwa da kake gani suna kai kawo teku Allah ke gudanar da ita subhanahu wataala in babu Allah ba dan kulawar Allah ba teku bata isa ta tsaya ba shi ya samar da ita kuma shi yake kula da ita duk kadawarta duk motsawarta da izinin sa ne da ikon sa ne da kudurar sa ne ruwan teku yake gudana kuma yake kadawa subhanahu wataala daka kullu shay'in faqirun ila Allah dukkan komai da ka sani da ma wanda baka sani ba matalauci ne mabukaci ne zuwa ga Allah shine Allah yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku sani ku cikakkun matalauta ne cikakkun mabukata ne ila Allah zuwa ga Allah duk yadda kake ganin dan adam yana da wata wadata Allah ya wadata shi in babu hannun Allah bai isa ya zama yadda ya zama ba kuma yau da Allah zai cire hannu akan kowa wannan kowan ya lalace wannan kowan ya kare an gane ko da haka Allah ya ce ya ku mutane kalmar ya ayyuhan nasu annabawa suna ciki manzanni suna ciki waliyai suna ciki salihan bayi suna ciki domin kowa nasu ne kai hatta kafiran da basu yarda da Allah ba suna karkashin ya ayyuhan nasu ya ku mutane inji Allah antumul fuqara'u ila Allah ku ne cikakkun tatattun mabukata zuwa ga Allah amma shi baya da bukatar komai a wajen wallahu huwal ganiyul hamid shi ku Allah shi ne cikakken mawadaci abin yabo baya buƙatar komai a wajen an gane ko shi yasa a hadisi kudusi ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ibadi kullukum arun illa man kasaituhu fastaksuni aksukum kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum ya ku bayina dukkaninku matsaraita ne ku nemi tufatarwa ta sai in tufatar da ku ya ku bayina dukkan kuma yin wata ne ku nemi ciyarwa ta sai in ciyar da ku kullukum dallun illa man hadaituhu fastahaduni ahdikum dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar ku nemi shirya ta shirya ta in shiryar da ku wannan shine ma'anar ku matalauta ne kuna bukata a wajen Allah in mulki kake so kana nema ne a wajen Allah shi shine mai mulki kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha in arziki kake nema shi Allah shine mai arziki shine mai azurtawa ka nema a wajensa fabtagu indallahi rizqa wa abduhu washkuru lahu ilayhi turja'un in lafiya kake nema kai mara lafiya ne shi ku Allah shike da lafiyar sai ya baka wa idza maridtu fa huwa yashfin in yunwa kake ji Allah shine mai ciyarwa nemi ciyarwa a wajensa sai ya ciyar da kai wa huwa yut'imu wa la yut'am haka duk abin da kake nema shi Allah yana da shi kai kuma mai nema ne to in haka ne ka nema a wajen mai shi sai ya baka to amma yana daga cikin abin takeici ka tafi neman abu a wajen wanda bai da shi an gane ko shine laraba suka ce laqad asma'ata launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi da a ce ka kira mai ji to sai a amsa maka amma matsalar kana kiran wanda baya ji kana neman wadata ka tafi wajen na kabari me zai baka tsirara fa aka sashi a cikin kabarinsa daga shi sai farin alawayo to me zai iya bayarwa in yana iya bayarwa ya shiga kabari tsirara in yana azurtawa ya zauna a wannan wajen amma saboda tsabar rashin basira da bacewar hankali da rashin imani da bankaurar rayuwa mutum ya je yana nema a wajen wanda ba zai iya baka ba Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum in kun kira irin waɗannan ba ma faji suke ba in ma sun ji fa ba za su yi amsa ba dan abin yafi karfin su linzami yafi karfin bakin kaza kace shehu ya baka da wanda shi shehun a cikin ƴaƴansa akwai wacce bata haihu ba juya ce akwai wani shehi a garin nan fa ya rasu babban attajiri ne a garin nan in ka faɗe shi kowa ya san shi bai taɓa haihuwa ba wai sai shehu ibrahim ya bashi ya ce za ta haihu har ya mutu ba ta haihun ba bai haihu ba sun bar da shiriri ta da shirme yana ba da haihuwa ne ubangiji ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima mulkin sama da ƙasa na Allah ne shi yake halitta abin da ya so yace shi yake bawa wanda ya so ƴaƴa mata mata zalla wanda ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zar in ka ga wani da ‘ya'ya mata zalla ba dabararsa ba ce ba iyawarsa ba ce baiwa Allah ce, in ka ga mutum da ‘ya'ya maza zalla ba dabararsa ba ce ba iyawarsa ba ce mulkin Allah ne, ganin damar Allah ne, ya ce kuma in na ga dama sai in hana haihuwa. Duk yadda za a yi a juya a buga amma haihuwar ta ki. Wata mata take bani labari ɗaya daga cikin mijinta babban mutum ne a garin nan. ta ce malam dan Allah a sa ma addu'a Allah ya ba mu haihuwa yau sama da shekara ashirin da aure ba mu taɓa haihuwa ba ta ce irin wannan abin nan rainon cikin da ake yi a asibiti wanda ake sa a ɗebi maniyin mijin a ɗebi maniyin matar a je a raine su a wani waje daga baya kuma a juya a sa a mahaifan matar ta ce sau biyu a nemi wannan a Amerika ta ce wallahi da ki Allah bai bayar ba sai cikin ya fara girma in mun hawo jirgi gargadar jirgi sai ta zubar da cikin saboda bai ga dama ba mai abin subhanahu wa ta'ala amma ka ce wa wani shehu zai bada da waye shi wannan tsabar shirme ce da shiriri ta wallahi Allah ka sa mu gani kamar yadda ake bada wani labari na ƙaryar banza na rashin kunya na rashin hankali ma da rashin tunani wai si da Abdulkadir ne shi dai mutumin kirki ne amma wannan ƙaryace-ƙaryacen suna nan birjin an masa wai wani almajirinsa ko wata muridiyarsa mace tana da ɗa ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwal ba ta taɓa haihuwa ba sai wannan ɗan tana matuƙar son ɗan kawai sai aka yi irin zazzaɓin nan sai yaron ya mutu shine ta zo tana ta kuka tana ta kuka shehun ya rarrashe ta ta ce ai ita ba za ta iya jure wannan musiba ba ta yi mata girma ɗan kenan aka ɗauke mata to shine kawai sai shi da abdulkadir ya ce wai da mala'ikan mutuwa dawo mata da ɗanta an fasa mutuwa don Allah ka ji kamar wasa yanzu don Allah ko yaran nan masu ƙwacen waya in wani ya ɗauko ya ƙwato waya ya buɗe wuƙa ka ce masa mayar ba ya dai ka lallaɓa shi ba sai dai in jami'an tsaro su kama maka shi amma mala'ika saboda ba su san meye girman mala'ika ba wa ma qadarullah haqqa qadarihi saboda tsabar wasa da Allah wai si da Abdulkadir sai ya ce da mala'ikan mutuwa mayan masa da ransa sai ce a'a ni Allah ne ya sani ya ce na ce ka mayan masa inna lillahi wa inna ilaihi kaji wannan kalmar ta rashin mutunci ba to kaga da yin haka kai ka san me wannan magana ƙarya yake bai san Allah ba in dai shi si da Abdulkadir din waliyin Allah ne na gaske aka ce masa Allah ai magana ta ƙare amma wai sai aka ce a yadda aka ce dan magana duk ta ƙare a aka ce wai mayar masa mala'ika ce ni ba zan mayar ba yace nace mayar masa yace ba zan mayar ba mayar ba zan mayar ba wai kawai sai mala'ika sai ya fusata wai ya fusge jakar rawukan gaba ɗaya ya sake su a duniya a ranar duk mataccen da ya mutu sai da ya tashi wal iyazu billah to kalmar da ta biyo wannan baya ta rashin mutunci ta rashin kunya ta rashin albarka wai sai mala'ikan mutuwa ya je wa Allah ya ce wai ya ubangiji rawukan da na karɓo ga wani bawa can kaza kaza ya kwace ya abin nan yace to ai kai ka ja mana wai da ka sani ka bashi kwaya ɗayan ma to duk irin wannan maganganun zaka ga ba wani abu suke so ba sun yadda su wulakanta Allah dan su girmamawa shehunnan su shine kawai saban a wulakanta Allah a girmama shehunnai akwai wani fasiki lalatacce wanda na san kuna abin yana yawo a midiya shi ma yana faɗa wai karamomin shi da Abdulkadir wai a lahira a yake cewa wai wai wai wai si da Abdulkadir zai tada balli za a yi bala'i a lahira shi ya ɗauka lahirar yo ko filin ƙwallo ka je ka ce za a yi tashin hankali amma ka ce wai a lahira wai za a yi tashin hankali akwai shehun da a garin nan ya faɗa da kunne na na ji ba labari aka bani ba duk da ya mutu yace wai si da Abdul Qadir ya ce ba dan kunyar Allah ba wai zai kawo aljanna tun daga nan duniya ya sa almajiransa kuma sai ya kashe wutar wai dan kar su bata wa Allah tsari su bata wa Allah shiri wai da sai su yi haka waɗannan maganganun fa da fa da su ake bautar da mutane a ƙasar nan kaga ana gaya wa tsoho waɗannan maganganun yana ta kuka a lokaci guda zagin Allah fa ake wulakanta Allah ake amma ana kambaba shehuwa ne ana girmama shehuwa ne saboda me mutanen mu suna son Allah so na gaskiya amma sun fada hannun yan sari waɗannan sadaka yallan masu neman falala tun da suka fara tsallakowa ƙasanmu ba kawo alheri ba sai da falala tun daga nan muka shiga uku suka raba mutane totally da Allah suka haɗa su da bayi ‘yan uwansu irin abin da za ku ga a yau da'awar sunna da da'awar tauhidi ta sa ko suna so ko ba sa so wani abin sai dai su ja baki su shiru ba zai faɗi ba in kuma ya faɗo to hankalinsu ya tashi kenan sai sun yi ta ƙoƙarin ya za su yi su tare damejin ya za su yi su tare damejin yanzu kwanan nan ba kun ga wani ɗan shi'a ba wani dattijo abin tausayi ya je iraki ya dawo wai ya je ziyara ya ce wai ka je iraki sau ɗaya ziyara ƙabarin sayyidina husaini wai sai ka je maka sau saba'in za ka je za ka tar da wanda ya je sau ɗaya iraki me yake so ya ce maka Iraki ta fi ina, ta fi Makka, to sai a zo a yi lissafi na hankali, shin ita Iraki akwai surata a Ƙur'ani ne, akwai ambatanta a Ƙur'ani ne, ita Iraki alƙibla ce, ita masaukar wahayi ce. A yau, kowaye yake kwance a Iraki, in dukkan annabawan duniya ne suke kwance a Iraki, manzo Allah ɗaya da yake kwance a Madina ya fi su kaf. Za ka taɓa hanawa ba. ya fi su yana raye da bayan rai amma yau hankalin mutane ya juya yanzu wani zai ce kwarai kuwa kuma zai wahala wannan tsohon a ce ya taɓa zuwa maka yanzu da yawa za ka samu waɗanda ba su je maka ba amma an kai su can irin yadda 'yan ɗariƙa suke kai mutane senegal a yau sai ka ga mutum yana murnar ya je senegal bai damu bai je aikin hajji ba bai je umara ba to ko da wannan ya isa ya nuna maka cewa da'awar sunna daban take sunna ce ba ta da wani shehi sai manzon Allah ba ta da wani gari mai alfarma sai maka sai Madina amma wallahi duk wata bid'a da kake gani ko an kira annabi fakewa akai da guzuma dan harbukar sana amma akwai inda ake so a kai ka in yan shi'a ne su tattara hankalinka ne su maka ka Iran in sufaye ne su tattara hankalinka ne su kai ka Senegal ko su kai ka Morocco a ce maka falalar shehuwa ne falalar waliwa ne falalar kaza amma mu sai dai a ce maka falalar annabi falalar sahabbai wannan shine magana ta gaskiya wannan shine abin da yake Allah da man aiki suke so kuma wannan shine abin da zai hada kan al'umma yanzu kaga mu bamu yarda da zuwa Iraki ba saboda babu nassi ba aya ba hadisi bamu yarda da zuwa Senegal ba babu nassi ba aya ba hadisi amma su sun isa su ce basu yarda da zuwa Makka da Madina ba ubangiji yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina maka ce Allah ya madaukakin sarki yace da ibrahim kai shi la'azo wa azzim fin-nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى kaga duk wanda yake da awar hadin kai sai a zo a hada akan muttafaqun alaihi makka muttafaqun alaiha ne madina muttafaqun alaiha ne ko ba haka ba kaaba muttafaqun alaiha ne amma iraki mukhtalafun fiha ce senegal mukhtalafun fiha ce su su ijunansu ma yanzu masu zuwa Senegal ba za su fasa zuwa Senegal fa su tafi Iraki ba kamar yadda su kuma masu zuwa Iraki ba za su fasa zuwa Iraki su taho ina Senegal ba amma mu da su dole uwan naki za mu je mu hada a ina a Makka a Madina to kaga ashe akwai abin da Allah yake so mu hada akai akwai kuma abin da waɗansu suke yi na raba kai to sai su bar nasu na raba kai su zo su bi na Allah na manzon Allah sai a hada kai amma in ba haka ba wallahi ƙarya ne son zuciya ne kawai to da dai ya uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki sama yake da kowa sama yake da komai kowa mabukaci ne zuwa gare shi kowa talakansa ne subhanahu wataala shi ko shine cikakken mawadaci da haka Sheikh Fauzan yace fa kullu shay'in ilayhi faqirun duk wani abu da ka sani mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka yace lal auliya ko da waliyai ma walas samawat ko da sammai ma dukkanin su mabukata ne zuwa ga Allah wa may yaqul wa may yaqulu dukkan wanda kaji yana cewa innal auliya awai waliyai lahum qudratun suna da wani iko da isa gairu qudratil bashari banda iko da isa irin na sauran mutane wa innahum kuma wai cewa su waliyai yatasarrafuna fil kauni suna abin da suka ga dama a duniya wajen juya ta suna da ikon azurtawa suna da ikon talautawa suna ba da mulki shi yasa sau da dama zaka ga idan lokacin siyasa ya taho ko da yawan masu mulkin mu ko na siyasa ko na gargajiya sai a ta ɗiban su ana kai su wajen wasu shehunnai sai ta ba su ma kama kan zobuna wai zoban sa'a ne a rasa abin da za a baka sai wani kwaftareren zobe duk ya cike maka hannu kuma wai baka gane ba wahalar da kai yake ya hana ka sake ka wataya ka motsa hannunka wai zoben mulki ne dan Allah in zobe yana bada mulki shi wanda ya bada mulkin ya zama sarkin sarakuna mana shi shehun da aka kai ka ƴaƴansa suka baka mulki ko suka baka zoben da ake tunanin zai bada mulki shi shehun ya taba mai unguwa ko mai unguwa bai taba ba amma saboda haukawai shine zai bada zoben da za a yi mulki ina hankali yake anan atan bakatantan an rasa hankali an rasa ilimi an rasa imani kuma an kwace an kwace ma kuɗi zai baka mulki kuma ya kwace ma kuɗi kawai ya shaka busulla ta dan zakkwato ya mai da kai sauna kira mana sha sha sha ko a ce wai shehu zai bada maganin kasuwa wanda ko tebur bai da shi a singa ko a sabon gari ko a kofar ruwa ko tebur bai da shi kuma lokacin da ake cewa zai bada mulki zai bada kaza zai bada kaza kuma ana ta zuwa ana bashi sule biyar ka bashi sai ya karba dan Allah mutumin da zai bada mulki mutumin da zai bada lafiya mutumin da zai bada sarauta kuma yake karbe sadakar talakawa ta sule biyar ta naira hamsin hamsin ta naira ɗari biyar biyar ina hankali a cikin wannan haka ya kamata mutane su gane to amma ka'idar shine wa man yi ashu an zikirin rahmani nuqayyil lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah yace duk wanda ya kauce wa tafarkin mu sai mun hada shi da wani shaytan ya tawahalar da shi ko shaytanin mutum ko shaytanin aljanni ya tawahalar da kai ka kika ba Allah ka koma kana bautar shaytan ka kika ba Allah ka koma kana bautar mutum dan uwanka Allah ya kiyaye da haka ba wani shehi da yake da wani iko a duniya irin ikon Allah duk wani shehi da ka sani mutum ne kamar sauran mutane in ya bi Allah ya samu darajar biyayya in bai bi Allah ba dabba ta fi shi kare ya fi shi tinkiya akuya ta fi shi amma jin cewa wai wani shehi yana ba da mulki yana ba da arziki yana wadatawa in ka yi fushi da kai zaka talauce to wannan ƙarya ce ƙarya ce da yawan attajirai an ruɗe su da shiga ɗariƙun sufaye da cewar in ka shiga ɗariƙa ba za ka talauce ba. Da haka ake cewa, kuma a ce ai in ka shiga izala za ka talauce. To yau an yi walƙiya duniya ta ga kowa, a izala akwai talakawa akwai masu kuɗi, a ɗariƙa akwai talakawa akwai masu kuɗi, kai fegan ma waɗanda ba su yarda da Allah ba akwai masu kuɗi a cikinsu. Wanda wannan zai nuna maka wannan magana ƙarya ce, shi arziki na Allah ne yana ba wanda ya ga dama, ka zage shi in ya ga dama ya baka. amma kuma bakan baya nuna yana son ka ayi hasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun yau ka je kai bincike a duniya suwa suka fi kuɗi arna ne kuɗin su sai yake nuna cewa suna kan gaskiya haka shine Allah ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ubangiji yace ba dan kada mutane su rudu ba to da sai mu sa kafirai saboda kuɗi rufin kwanan gidansu da zinare za su rinka yi ma'ana sai mu tara musu sai mu ba su to amma shi ɗan adam a rashin hankalinsa da rashin wayansa da rashin hangen nesansa a tunaninsa in ka fi kuɗi kai Allah ya fi so amma ba haka bane ba ita duniya ba wata tsiya bace da haka shi yasa Allah yake watsar da ita duk mai so ya ɗauka kamar kai ne abinci ya rufe a gidanka ka zubar a bola ka damu ɓera ya ci, kyankyaso ya ci, jaɓa ta ci, gafiya ta ci, koma ya ci saboda me kai ba mai kima bane a wajenka ka zubar to haka manzo Allah ya kwatanta duniya a wajen Allah a babban zace doyi take baya santa bola ce ya zubar yasa sai mu tabi muna ɗiba amma wannan baya nuna yana son ka dan ka ɗiba da yawa baya nuna yana son ka dan ya baka da yawa a'a manzo Allah ya ce Allah yana bada duniya ga wanda yake so da ma wanda baya so addini ne baya bayarwa sai ga wanda yake so saboda kimarsa da darajarsa idan Allah ya nufe ka da imani to ya ga mai maka kyauta komai ya hana ka bi tawaye ka ba in komai ka samu ka rasa imanin ka kai asara amma inda zaka rasa komai ka tsira da imanin ka to kai kai ribar rayuwa da haka aqida ta musulunci aqida ta daidai shehunnai babu wani gausi a cikin su kamar yadda mun sha faɗa idan ka ji dan dariƙa ya ce gausu yana nufin wai wanda yake wakiltar Allah a duniya duk wata addu'a in kai ba za ta je wa Allah ba sai ta bi ta office ɗinsa sai yayi screening ɗinta da haka in kaga ka samu sai da gausu ya yadda aka baka in ka rasa gausu ne bai yadda ba shi yasa ba a baka ba shine ma'anar gausu ko ma'anar kudubi ko ma'anar autadus da kashe-kashen su akwai aqdabu akwai autadu akwai anjabu akwai a gausu shine ɗaya ake yi amma su waɗannan wai duk waɗansu wazirai ne kabinan ne na Allah wancan yana gaba wancan yana ina wancan yana Ka'aba duk wani lissafin dokin rano shiririta da haka ya ƴan uwa mu sani cewa Allah ya fi gaban wasa Allah ba sa'an kowa bane Allah bai da sa a cikin bayinsa wa innahum yanfa'una wa yadurruna ko cewa wai waliyai suna amfanarwa ko kuma suna iya cutarwa min dunillahi ko ma bayan Allah fa zalika min qawlil kafarati wal mushrikin to mu sani wannan magana kafirai ce magana mushrikai ce fa laysa lil awliya'i war rusuli wal malaikati ginan anillahi da da da waliyai da mala'iku da annabawa ba wanda ya isa ya ci gashin kansa in ba in ba Allah dukkaninsu yadda kake roƙa a wajen Allah su ma haka suke roƙa yadda suke kake nema a wajen Allah su ma haka suke nema yadda kuma Allah in ya tashi da isassa sai ya ga dama zai bayar haka yake wa kowa ko annabawa in suka roƙi Allah in ya ga dama sai yake ba zan bayar ba saboda kayan sa ne annabi Nuhu ya roƙi Allah bal ma Allah tsawa ya masa yace ahir karka sake mun wannan addu'a wa nada nuhu rabbahu qala rabbi innabni min ahli وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أئذك أن تكون من الجاهلين bayan an gama ruwan tufa na annabi nuhu ya daga hannu domin ɗansa yana daga cikin waɗanda ruwan ya cinye yace ya Allah ɗana fa yana cikin iyalina kuma ka ce zaka tseratar da ni da ni da iyalaina amma na san kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci sai Allah ya ce kai nuhu wannan dan baya cikin iyalanka da nake nufin zan tsiratar iyalanka ina nufin masu imani shi ba dan kirki bane yayi aikin da ba na kwarai ba kar ka sake roƙo na abin da baka sani ba ina jan kunnen ka karka zama cikin jahilai a ibuka an takuna minal jahil kuma nuhu yayi saranda ya rusuna ga Allah qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm yace ya Allah ina roƙonka ka hana ni kar in sake roƙonka abin da ban sani ba Nuhu ba ɗaya ne daga cikin ulul azumi minar rusuli amma ya roƙa Allah ya ce ba zan bayar ba kuma yayi wonin ɗinsa kar ka sake wannan yana nuna annabawa sa'annin Allah ne yanzu akwai wani waliyin da ya kai annabi Nuhu akwai wani shehun da ya kai annabi Nuhu amma har a rinka jin cewa shehu shi sai abin da yake so ma Allah yake yi haka fa suke faɗa wani shehu ya taɓa mutuwa wani aboki na yake ban labari sun je gaisuwa makotansu ne suna Allah ya ji kansa yace sai ya lura da sun ce Allah ya ji kansa sai a bata rai sai daga baya yake tambaya aka ce kai shehu da su suke rabawa mana aljannar ta su ce ta tambayoyin wani fasto da aka yi a gidan rediyo Najeriya Kaduna shi ma aka tambaye shi wai kirista in ya mutu zai shiga aljanna sai da ya dariya ya gyatse ya ce yo da gidan ubansa ka kwace ba zai shiga ba ne to dan Allah me bambancin fatawar wancan fassan da wannan cewa shehu su suke rabawa ba bambanci amma wallahi ƙarya ne aljanna ta Allah ce sai wanda ya ga dama yake shigarwa duk aikin da kai in bai ga dama ba wallahi ba zai saka ba sai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse muku da Allah la yudkhilu ahadukum amaluhul jannata ba wani ɗayan ku da aikin sai sai kai shi aljanna sabai suka ce manzo Allah hatta anta hakkai sai ce hatta ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi har ni din sai dai fa in Allah ya hada min da rahamarsa yasa yace yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi yana shigar da wanda ya ga dama ne cikin rahamarsa abu biyu ne mashi'a da rahama sai ya ga dama kuma sai da rahama subhanahu wataala da haka Allah ka ji kanmu da rahamarka amin da haka yace walal malaikatu ghinan wal malaikatu hatta malaiku ba su da ginan wadata anillahi gabaran Allah wala tasarrufa wala tasarrufun min dunihi kuma ba su da ikon gudanar da komai in ba da izinin Allah ba ba wani malaika da ya isa ya gaban kansa bal ma shaidar da Allah ya musu ba sa yin gaban kansu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yasa wata rana mala'ika jibril ya dade bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya tadoki da shaukin jibril ya zo sai can sai ga jibril ya zo sai ce ma mana aka an tazurana aksara mimma tazuruna ya jibrilu me ya hana baka rinka ziyartar mu sama da yadda kake zuwan mana ba inda kana zuwan mana sau ɗai ɗai a rana ina ma ka rinka zuwa sau goma goma ko ma sama da haka ba za mu gaji da zuwanka ba sai jibrilu ya bawa annabi amsa aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji yace ga ya masa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika ba dan ganin daman mu muke sauka ba ba gaban kanmu muke ba mu zo turo mu ake illa bi amri rabbika ubangijinka ne yake cewa mu zo sannan mu zo amma ba kawai iska muke sha kawai mu taho ba a'a lahu ma baina aidina ubangijinka shike bamu umarnin gaba gare mu wa ma khalfana shi yake bamu umarnin in baya yake so mi sannan mi baya an gane ko wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai manta da kai ba haka in yana so a zo zai turo mu mu zo in ko bai ce mu zo ba ba mu isa mu zo ba to kaga wannan shine Allah zalikumullahu rabbukumul haqq wannan shine Allah ubangijin gaskiya duk wani abu da ba wannan ba ƙarya ne a rinka nuna Allah sa'an wasu mutane ne ko wasu mutane gaba ma suke da Allah ko wasu mutane kamar tsoronsa Allah yake ma wannan ba Allah gaskiya ba kenan Allah ya fi ƙarfin kowa kowa ƙarƙashin ikonsa yake kowa sai dai ya tsorace shi amma shi baya tsoron kowa subhanahu wata'ala sai ce wa hadha mimma yubtilu ibadata ghayri Allah min al-asnami wa nahwiha idan mutum ya kudurta wannan to zai gano bacin bautar wani Allah na daga gumaka da makamantansu in dai ka san Allah shine wannan to ka san duk wanda ba wannan ba bai cancanci bauta ba duk wanda ba wannan ba bai da isar da cancantar a bauta masa duk wani wanda ake roko bai da wannan ikon da muka faɗa wanda Allah yake da shi Allah kadai yake da wannan ikon yanzu ka taɓa ganin an ce maka ga kabarin Allah ka taɓa ganin an ce maka ga mahaifiyar Allah ga baban Allah ga garin sa Allah to duk wanda yake da waɗannan abubuwa ai bai cancanci ya zama abin bauta ba in yana da uwa ma'ana ita sama take da shi in yana da uba ma'ana ubansa sama yake da shi in an haife shi ma'ana da kafin a haife shi babu shi in zai mutu ma'ana in ya mutu za a rasa shi to duk wanda yake da irin wannan sifofin ba Allah bane bai dace ya zama Allah ba ba abun bauta bane bai dace a bauta masa ba kaifa tu'badu ashiya'u faqiratan kaifa ta'budu ashiya'an faqiratan wa tansa alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in ta yaya kai dan adam a hankalinka da tunaninka da imaninka da iliminka zaka ke bautatawa waɗansu abubuwa mabukata watansa ka manta da allazi biyadihi malakutu kulli shay'in wanda shi a hannunsa mulkin komai da komai yake da mallaka komai wali hadha saboda haka ne inji malam Fauzan lamma qala ba'd ulama'il quburiyyati yayin da wani daga cikin malaman masu bautar kaburbura masu zuwa kabari dan neman taimako masu zuwa kabari dan neman arziki masu zuwa kabari dan neman gafara a wajen na kabari to masu irin wannan wani daga cikin malamansu ya ce li'ami ga wani mutum gama gari ba ma malami ba to amma yana da ɗabi'ar salafiyayya ta asalin halitta domin duk wani ɗan adam asali Allah ya halicce shi da kyautataccen hankali da tsaftataccen tunani da wankacciyar zuciya shi yasa gaskiya ta fi komai sauƙin karɓa saboda asali a halittar da Allah ya yi wa ‘yan adam suna shirye da su karɓi gaskiya. To amma wani abu ake samu sai a zo a gurɓata wa ɗan adam tunaninsa ta hanyar gaya masa wasu labaran ƙarya, wasu falalolin ƙarya, wasu karamomin ƙarya. To ko da an cika zuciyarka da irin waɗannan falalolin ƙaryar da karamomin ƙaryar, wani lokaci sai ka ji zuciyarka tana fusgarka zuwa ga gaskiya. Anya kuwa abin nan gaske ne? Kai kanka sai ka ji kana shakka, saboda me? Saboda asalin fidira, asalin halittar da Allah ya yi wa ‘yan adam, ya yi su ne daidai da za su karɓi gaskiya. Shi yasa manzo Allah ya ce ma min mauludin illa yuladu alal fitra duk wani ɗa da za a haife shi a duniya za a haife shi ne lafiyar salau ta fuskar aqidarsa ta fuskar imaninsa sai manzo Allah ya ce fa abawahu iyayensa bi ne in an yi rashin sa'a su sun riga sun lalace to su ma sai su lalata shi yuhawidanihi sai su mai da shi ba yahude in yahudawa ne au yunassiranihi ko su mai da shi ba nasare in nasarawa ne au yumajjisanihi ko su mai da shi ba ma guje in ma guzawa ne amma asalin dan adam in an halicce shi in an haife shi ya zo duniya yakan zo ne tsaf da za ka bar shi baka ce masa komai ba ba a kai shi wajen kowa ba ba wanda ya ce masa komai har ya fara magana in ka tambaye shi waye ubangijinka zai ce Allah ne in zai yi addu'a za ka ga ya ɗaga hannu ya kalli sama ba tare da kowa ya gaya masa ba saboda me a jikinsa an masa wannan halittar shi yasa ko da yaushe muna buga misali dan mutane su gane yanzu da zaka samu kurma bebe makaho kaga dai ba wanda ya masa magana bai ga kowa ba bai ji kowa ba amma wallahi in zai yi rantsuwa ina zai nuna sama zai nuna saboda a fitira ɗabi'arsa haka Allah ya yi duk ɗan adam a ɗabi'arsa yana jin Allah yana sama shi yasa har wanda suke cewa Allah baya sama wallahi ƙarya suke suna faɗa ne tsigar jikinsu ma tana ƙaryata su mutum zai ce maka Allah yana ko ina amma an zo addu'a kuma ya daga hannu sama ma'ana jikinsa ma bai yarda da wannan magana da ya faɗa ba ƙarya yake yi ƙarya yake yi to da haka shi wannan malamin cikin malaman da suke kiran mutane zuwa ga bautar kaburbura a fakaice yace da wani gama garin mutum duk da ba mai ilimi bane amma yana kan fitira min ahli tauhidi yana cikin masu tauhidi yace antum taquluna ku kuna cewa innal awliya la yanfa'una wa la yadurruna waliyai ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kamar mu kenan mu ma haka muke faɗa qala sai shi kuma malamin yace mu kuma naqulu muna cewa innahum la yanfa'una innahum la yanfa'una wa la yadurruna yace eh kai sai shi mutumin yace eh kwarai ku haka muke cewa waliye ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa kala sai shi malamin yace alaysa Allahu ta'ala yaqulu to baka ji Allah yana cewa ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun baka ji Allah ya ce kada kai tsammaci waɗanda aka kashe su wajen taimakon addinin Allah cewa matattu bane tabbas rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su ana azurta su kun ji abin da aya ta ce to wannan shine hujjar shi malamin da yake kira zuwa ga a nemi taimako a wajen na kabari ga abin da yake a cikin ya karanto wannan aya cikin surata al-imran qala sai shi wancan mutumin wanda ba malami ba yace da shi wa halillahu qala yurzaquna aw yarzuquna yace malam gyara duba da kyau shin Allah caye ana azurta su ko caye suna azurtawa me Allah ya ce ana azurta su ba caye suna azurtawa ba ƙala sai malamin ya ce bal qala eh tabbas kam Allah cha yayi yurzaquna ana azurta su bidan miliya yurzaquna qala sai shi wannan mutumin yace da shi idan ana as'alu alladhi yarzuquhum wala as'aluhum yace to in fa haka ne azurta su ake yi to ni zan roki mai azurta sun ba su din da ake azurtawa ba domin da wanda ake azurtawa da wanda yake azurtawa waye cancanta a roƙa mai azurtawa ba wanda ake azurtawa ba da haka yana daga cikin shubuhar da su suke cewa ai waliyai mutuwar shahada suka yi ai mutuwa suka yi a cikin hidimar addini duk wanda ya mutu a cikin hidimar addini ai Allah ya ce kar kai tsammanin su matattu bal rayayyu ne ana azurta su to dan haka wannan shi yasa wai sai ake zuwa wajen su dan a nemi arziki to shine wannan mutumin da ba malami ba ma yace wai azurta su ake ko azurtawa suke ai aya ta ce ana azurta su ba ta ce suna azurtawa ba sai ce to in kun ana azurta su ne to ni zan roki mai azurta sun ba su din ba da ake azurtawa ina fatan fahimci wannan to wannan yake nuna maka idan kana da lafiyayyen hankali da lafiyayyen tunani duk yadda dan bid'a ko mushriki yake ganin yana da ilimi a kankanin lokaci zaka warware shi bahassa da common sense ba wai da ilimi mai zurfi ba da common sense to wannan yana daga cikin tasirin gaskiya gaskiya ba ta buƙatar wani dogon karatu ita gaskiya da kankanin karatu in aka samu taufikin Allah shikenan shi yasa ahlus sunna ba ta suke yi yan bid'a ba su da ilimi ba amma ta suke ba sa kan daidai shi kuma ilimi daban kasancewa kuma akan daidai me daban domin duk ilimin ka yin akwai son zuciya sai kaga son zuciyar ne yake juya ka ba ilimin ba wanda wannan shine abin da yake jan da yawa waɗanda suka tafi zuwa ga bid'a suke bin son zuciya ba wai ilimi ne ba su da shi ba suna da shi amma aje ilimin suke su yi hauka aje ilimin suke su yi wauta aje ilimin suke su ga da sai kaga da su da wanda bai taba karatu ba ma duk daya yanzu kwanan nan naga profesan kamaka ne wai zai bada amsa Allah ya halicci annabi Isa babu uba sai uwa kuma Allah ya ce nayi shi haka ne dan in nuna ayata na ina iya yin halitta da uwa ba me ba uba kamar yadda ne annabi Adamu shi kuma ba uwa ba uba Isa kuma sai na yi shi da uwa ba uba Hawwa'u na yi ta da uba ba uwa waɗannan misalan guda uku Allah ya yi su ne don ya nuna ikonsa amma duk sauran halitta kuma ya yi su da uwa da uba amma Shehu Ibrahim ya ce ai annabi Muhammadu shine baban annabi Isa wai shine babansa na gaskiya to kaga ƙaryar farko da yayi ƙagawa annabi Isa uba wanda Allah ya ce bai da uba in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun annabi isa da kun fayakun aka yi shi kamar yadda aka yi adamu da kun fayakun ba maganar saduwa da mahaifiyarsa ba wani namiji da ya taba saduwa da mahaifiyarsa shi yasa da kanta tace anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagiya amma shehu ibrahim ya ce annabi muhammadu shine baban annabi isa wai sun haife shi ne da maryamu kafin aure kaga yayi wa annabi isa ƙarya yayi masa ƙage ya ƙaryata ayar allah kuma yayi wa manzon allah ƙazafi yace wai mu ƴan adam mu ne a al'adan mu sauran gama gari da yake aure yake gabata haihuwa mu sai mun fara yin aure sannan ake haihuwa wai amma su haihuwar ce ta gabaci auren auren a nan gaba za a yi shi Shehu Ibrahim ya faɗi wannan a cikin littafinsa na tafsiri fa to wai kuma wai aka samu wani wai mai hankali wai ma har profesa ne wai kuma har yana magana da ilimin addini wai yazo zai kara wannan bankaurar to kaga idan ka fahimci me ilimi zaka gane ilimi daban shiriya daban ba za ka ce bai da ilimi ba amma dai bai da shirya ya ruɗe kwata-kwata shi yasa Allah ya ce wannan shine misalin dukkan malamin da ba akan shirya ba ban kaurarsa da haukarsa kamar mahaukacin kare ne inda bai kamata ya haushi ba nan zai yi haushi inda kuma ya kamata ya haushin sai ya shiru watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yanhaf aw tatruku yanhaf a madadin kawai ka ce shehu ibrahim anan an samu tuntuban alkalami ba ma'asumi bane amma ka gwammace ka ƙaryata ayar Allah kai wa nana maryamu kazafi kai wa manzon Allah kazafi duk dan ka kare darajar shehu ibrahim ina hankali yake anan ba common sense anan ba ma magana ilimi ba common sense babu anan da ka dai shirya daban ilimi daban Allah ka ba mu ilimi kuma ka ba mu shirya da ka shi wannan mai shirya duk da ba mai zurfin ilimi ba kaga yadda ya ƙure wancan mai kayan gamman da'awar ilimi an gane ko da ka fan khasama zalikal alimu bi hujjatil ammi Sheikh Fauzan yace sai kuwa ga wannan malami an tuma shi da ƙasa kayarwa irin ta ilimi da kuma hujja ta gama garin mutum wanda ba ma malami ba allazi huwa alal fitra amma gama garin da yake kan lafiyayyar halittar da Allah ya halicci bayi akanta gaba ta 25 qauluhu Sheikh Fauzan yace fadin Imam Tahawi da yace wa kullu amrin alaihi yasirun kuma duk wani abu da ka sani a wajen Allah mai sauki ne an gane ko duk wani abu da ka sani a wajen Allah mai sauki ne ba wani abu sunansa wahala a wajen Allah duk komai da ka sani mai sauki ne da halittar sama da halittar kiyashi a wajen Allah duk ɗaya take ba bambanci domin duk komai a wajen Allah mai sauki ne yadda zai sama da kumfa ya kuna haka yi kiyashi da kumfa ya kuna shi komai yana yin sa ne da me kumfa ya kuna zaka shi komai a wajensa ɗaya ne wa ma amruna illa wahidatun kalamin bil basar duk abin da muke so mu yi kalma ɗaya ce tak za mu faɗa in ji Allah sai abin ya kasance kamar kiftawar ido innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun innama qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ka dole ne musulmi ya kudurce wannan ka san ka duk abin da ka sani a wajensa ɗaya ne ta fuskar sauki babu wata kalma sunanta wahala babu wani aiki sunansa wahala a wajen Allah da aka ce ya halicci sama da ƙasa amma a kwana shida ba don wahala ba ne don hikima ne, hikimar don ya nuna mana bin abubuwa a sannu. Inna rabbakum Allahun lazi kalakar samawati wal arda fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi. Ubangijinku shine wanda ya halicci sama da ƙasa cikin kwana shida ba don wahala ba. Shi yasa Yahudawa tafafu sai suka ce aiwa Allah da ya halitta duniya a cikin kwana shida sai ya gaji sai ya huta a na bakwai din. shine ran asabar to a wajen su ranar asabar Allah hutu yayi daga nan ne suke hutu ran asabar haka nasara su ma sai suka ce Allah yayi aiki ya gaji a kwana shida ya huta ranar lahadi sai suke hutawa a lahadi muku a musulunci ba ranar hutu saboda asali aqidar cewa ma Allah ya gaji mu a wajen mu babu ita domin Allah da kansa ya rusa ta yace wa laqad khalaqanas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugub hakika mun halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su cikin kwana shida ba mu gaji ba inji Allah ballantana maganar hutu ina fata an gane to da haka dole musulmi ya kudurce haka domin idan kana jin cewa wani aiki zai wa Allah wahala wani aikin zai masa sauki kamar dan adam to anan yanzu ka mai da Allah bawa ka mai da Allah abin halitta shi Allah babu wani abu mai masa wahala wa kullu shay'in wa kullu amrin alayhi yasir to sai kawo aya inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun wato dadin aqidar sunna kenan dadin aqidar tauhidi kenan sha yanzu magani yanzu da an gaya maka abin da an baka aya da an gaya maka da an baka hadisi ba wani kwatance kwatance ba wani dogon tunani a ce a wannan ba za ka gane ba wannan sai mu wai mu na daban ne gwariya ba da magani an sha an mutu yace mu din na wasa ne To wato ita aƙida ta musulunci Allah ya san mutane hankulansu hawa-hawa ne, amma a kan sha'anin aƙida sai ya ba su dama ta fahimta daidai da daidai. Abin da annabi zai fahimta, kaga dai annaba su ne ƙololuwar masu hankali, su suka fi kowa, ƙololuwar masu ilimi su suka fi kowa, to abin da annabi zai fahimta, wanda ba annabi ba na ƙasa ma zai iya fahimta. a imani ne ake bambanta amma a fahimta yadda zaka fahimta in dai abu ne daga Allah wani ma zai fahimta in kaga kai baka fahimta ba to matsalar daga kai ne ba daga abun bane shine Allah yake wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wama yaqiluha illa al-alimuna ga misalai nan muna bugawa ba mai ganewa sai mai ilimi abin nufi ilimin da Allah ya bawa mutum a shirye yake da mutum ya fahimci duk abin da Allah zai gaya masa shi yasa idan Allah ya magana baka fahimta ba to ba rashin iya bayani bane na ubangiji a'a daƙiƙancinka ne ko wata matsala da kai kake da ita ko dai matsalar son zuciya ko matsalar ta'assubanci ko matsalar dole ni in ba wani bane ba zan bi ba to wannan shine zai hana ka fahimta amma in zaka buɗe zuciyarka ka buɗe tunaninka to da Allah ya faɗa zaka gane da haka Allah yana cewa kaza ne ga aya nan sai kaga da an gwada maganar da ayar taro da taro ba bambanci yanzu cewa komai abu ne mai sauki a wajen Allah abu ne mai sauki gashi nan ka fahimta Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun to ita kalmar kun fayakunin kai ma bata maka wahala fada ba balle Allah haka ina magana wahala a ciki shi Allah aikin sa ba irin na bayi ne kai ne in zaka yi aiki kila sai ka zage sai ka tube sai ka yi ka a shi da kun fayakuni yake komai ina fata an gane da aka shafa zan yace fa huwa yuhyi wa yumitu Allah yana kashewa yana rayawa kuma duk da kun fayakuni yake yi wa yakhluqu wa yarzuqu kuma yana halitta yana azurtawa kuma duk da kun fayakuni yake yi wa yuti wa yamna'u yana bayarwa yana hanawa kuma duk da kun fayakuni yake yi wa yuhyi al-mauta ba'da fana'ihim kuma shi zai rayar da matattu bayan ya karar da su kuma da kun fayakunu zai yi wa zalika yasirun alaihi subhanahu wa ta'ala dukkan wannan al'amari abu ne mai sauki ga Allah mai girma da buwaya la yukallifuhu shay'an wala yashqu alayhi wannan din baya dora masa komai kuma baya masa wahala an gane ko tayar da matattu baya wahalar da Allah kuma baya dora masa wani nauyi wajen gudanarwa azurtawa baya wa Allah wahala kuma baya dora masa nauyi wajen yi subhanahu wataala khilafal makhluqi sabanin sauran halitta bayi su aikinsu ba irin na Allah ba ne, wani abin ya kamfi musu sauƙi a kan wani, kai wani ma in ya yi wani abin wani ba zai iya yin wani abin ba, saboda ɗaƙatuna mutafawita, ikonmu daban-daban ne, abin da wani ya ɗaga wani ba zai iya ɗaga shi ba, abin da wasu su biyu suka ɗaga wani in ya zo shi kaɗai sai ya ɗaga shi, abin da wani ya ɗauke shi da hannu biyu da nishi, wani da hannu ɗaya sai ya ɗaga shi. Kaga ashe mu kenan ikonmu daban-daban. wani abin ya mana sauki wani abin ya mana wahala to shi ko Allah ba haka bane ba fa innahu yatakallafu bi fi'lil ashiya'i domin shi dan adam ko abin halitta yakan sha wahala wajen yin abubuwa aw ya ajazu anha kai wani abin ma dan adam ba zai iya ba yafi karfin sa amma Allah shi ko Allah fa laysa shay'un alaihi sa'ban ba wani abu mai wahala a wajen sa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida Allah yace da tashin ku da halittar ku da kashe ku duka da kuma tashin ku ranar alkiyama ni a wajena dukkan ku kamar rai ɗaya ce domin da kalmar da Allah zai raya rai ɗaya da ita zai raya dukkan halittu baki da ita ce kun faye kunu rai ɗaya in za ta mutu da kun Allah yake kashe ta in duk duniya Allah yake so ya kashe da kun zai kashe su rai ɗaya in Allah zai raya ta da kun zai raya ta ran duk duniya in Allah zai raya su da kun zai raya su da haka shi yasa yake ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida suratul luqman wannan aya tana cikin suratul luqman gaba ta karshe wacce zamu tsaya kai insha Allah gaba ta 26 qauluhu malam fauzan yace fadin imam dahawi da yace la yahtaju ila shay'in Allah baya buƙatar komai baya buƙatar kowa an gane ko Allah baya buƙatar komai baya buƙatar kowa yana daga cikin matsalar yan bid'a idan an ce Allah ya daidaita a al'arshi su abin da suke hangowa ai kamar Allah ya buƙaci zuwa ga al'arshi kamar kai ne a ce ka zauna a kujera kaga ai buƙata ce ta kai ka zama akan kujera yanzu kujera ita take tallafa da kai ita take taimaka maka to shi Allah ba haka bane ba al'arshi halitta Allah ce Allah bai da buƙatar ta yayi ta ne dan ganin dama da isa kamar yadda kai dinnan halittar sa ne bai da buƙatar ka ganin dama ce kawai da isa ta sa yayi ka amma ba wani abu da kake wa Allah ba wani abu da zaka amfane shi da shi rashin ka ba zai cutar da shi da komai ba samuwar ka bata kararsa rashin ka baya ragarsa ina fatan fahimta to da haka Allah baya buƙatar kowa baya buƙatar komai to yanzu ku kalli waɗanda ake girmamawa ake ba su matsayin Allah shin ba sa buƙatar komai ba sa buƙatar kowa mafi tsarkin halitta cikin halitta su ne annabawa amma annabawa mabukata ne suna buƙatar matan aure suna buƙatar ƴaƴa suna buƙatar abinci suna buƙatar hutawa dan suna kwanta suna bacci suna buƙatar rai kuma suna mutuwa suna buƙatar magani dan suna rashin lafiya to wannan kadai ya isa ya nuna maka bambancin Allah da duk wanda ba shi ba duk wani annabi a tarihi yayi rashin lafiya kuma ya sha magani kuma ya warke duk wani annabi a tarihin duniya yayi gida kaga yana buƙatar gida yayi aure kaga yana buƙatar mata ya haihu kaga yana buƙatar ƴaƴa yayi sana'a kaga yana buƙatar abincin da zai ci yana buƙatar arzikin da zai rufa wa kansa asiri da shi kafirai suka ce mali hazar rasuli ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq dan me wannan annabin zai rinka cin abinci dan me wannan annabin zai rinka kai kawo a kasuwa wajen neman arziki su a tunanin su annabawa bai kamata su ci abinci ba annabawa bai kamata su nemi arziki ba annabawa bai kamata su yi aure ba annabawa bai kamata su haihu ba sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ba mu taɓa aiko wani annabi ba kafin ka face yana cin abinci kuma yana zagaye kasuwanni don neman arziki yanzu ka taɓa jin an ce ga kasuwar da Allah ya ji cin kasuwa wal iyazu billah ba zai yi ba saboda Allah baya buƙatar kasuwa baya buƙatar abin da ake yi a kasuwa to ballantana shehunnai wanda gaza wasu a fili take dan wasu daga cikin shehunnan musamman shehunnai irin namu na zamanin nan buƙatar tasu ma a fili take dan su hannunsu wajen bara da roƙon mutane abu ɗaya ke duk inda suka je neman hadaya suke neman kyauta suke neman a kawo musu suke to kaga wannan ya nuna buƙatar su a fili take gajiyawar su a fili take kasawar su a fili take to duk wanda yake da wannan sifar ya kamata a bauta masa ya kamata ka zu tsoronsa ya kamata ka roƙi amfani a wajensa, ya kamata ka nemi tsari daga shari ko cuta a wajensa, ba baya iya wa kansa fa. Baya iya amfanar da kansa, baya iya cutar da kawarwa da kansa cuta, baya iya jawo kansa amfani. Annabawa kansu Allah ya ce ku ce kuma ba kwa iya amfanarwa ba kwa iya cutarwa. Qul inni la amliku li nafsi darran wala rashada. Qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi ملتهدا قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء annaba fa Allah yake ku gaya wa mutane ba kwa iya amfanarwa ba kwa iya kauda cuta ta kanku ko ta waninku dan me dan mutane kar su nema a wajen ku su nema a wajen wa Allah annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa cikamakin annabawa limamin manzani wanda Allah bai halicci wata halitta mai kima mai daraja kamar sa ba amma Allah yake kul ce da su inni la amliku li nafsi darran wala rashada kace musu kai kanka baka iya amfanar da kanka cuta ko shirya duk abin da ya same ka ganin damar Allah ne baka isa baka jawo wa kanka amfani baka isa baka kautarwa da kanka cuta annabi ibrahim yake faɗa dan mutane su ji daga gare shi su koyi wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin Allah shine wanda yake kashe ni shi yake raya ni wanda shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wanda shine in nayi rashin lafiya yake warkar da ni to yanzu a nemi waraka a wajen Annabi Ibrahim in ma kai bai sa ka ba shi ma cha yayi Allah ne yake warkar da shi to kaga in kana da hankali kai ma sai ka nema a wajen wa Allah wannan shine da'awar annabawa ta gaskiya duk wata da'awa da ba wannan ba wallahi ba annabawa suka zo da ita ba ƙarya ce a ce idan kana cikin wata musiba ka kira shehuwa ne إذا مسك الزمان يوما بضيمه فنادي آياتي جاني يا واحد الأصر وي أكتي شو تجاني يتي دون دن دريكا تتجانية idan yana cikin bala'i ko musiba ya kwalla kira ya kira shehu tijjani wai shehu tijjani zai zo masa zai taimake shi zai kare shi to a zo a gwada zo da shi ka ɗau sanda za ka buga mai ya kira tijjanin a gani sandan ba za ta sauka ba to amma an riga an cutar da mutane an sanya wannan gubar ta shiga zuciyarsu sun yadda kuma yanzu wani koda ya zo gaban naka ka ɗau sandan ya kira tijjanin ka muƙa mar in ya farfaɗo ca zai matsala aka samu shehun dai zai zo to an riga an gama da shi billahi allazi la ilaha illa huwa tare da dukkan girmamawa ba wai kai ka kira shehu ba ko shi shehun za a wanka man mari marin ya kama shi tsabbarin zai ci shi to ba ga abubuwa nawa suka same shi shehu tijjani dai a abinda tarihi ya tabbatar abinda aka karanta har daure shi a kurkuku an yi an zane shi a garin su to mutumin da aka daure shi aka zane shi kuma bai hana kansa ɗaurin nan ba, bai hana kansa ya bulalan nan ba, kuma yau sai kai ka kira shi da za a dake ka ya zo in yana hana duka me yasa bai hana masa ba, in yana hana mari me yasa bai hana nasa ba. Bahaushe ce duk wanda ya ce zai baka riga ka kalli tauyensa in kura tana maganin zawo taiwa kanta wannan tare da dukkan girmamawa ba mu muka faɗa ba ba mu muka karzo man ba rataya aka bamu je ku karanta littattafan tarihi da tarjamarsa hakan bata faru ba an taba ba sai mun faɗi dalilin bulalan ba ba sai mun faɗi dalilin ɗaurin ba amma dai an yi in kuma an ce ƙarya sai mu kawo littafi mu karanta kuma duk muna yin haka ne wallahi ba dan mu ci mutuncinsa ba amma dan mu ceci mutanenmu da ake nuna masa shi me yi ne ba Allah ba shi zai iya bada arziki in kana cikin musiba in ka kira shi za ta yaye in wani bala'i zai same ka in ka kira shi bala'in zai kau to in wannan yana faruwa in an kira shi me yasa shi da yake da rai abin ya faru gare shi shine kawai sakon in ka ji haushin mun ce an dake shi ala ba ka hakuri ba nufin mu ce an dake shehu tijjani ba amma dai masu magana sun ce ba gagararre sai barare ba wanda ya gagari duka sai dai in bata kama ba ko ba haka ba wannan kadai ya isa nuna maka Allah ya fi ƙarfin kowa dan in ka ce ba za a daki shehu tijjani ba ko dukan kaskanci ne a'a mu ba ta muka dalilin dukan shi zai nuna daraja ko kaskancin wannan kuma ba za mu faɗa ba a ba ɗalibai za su karanta a juri zuwa rafi wata za a fasa tulu kar a ji daga bakin mu amma dai mun san ɗan adam duk darajarsa bai wuce a dake shi ba in an dake shi akan gaskiya ɗaukaka ce in an dake shi akan ƙarya shi ya jawo kansa tsuntsun da ya ja ruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafiran Makka sun dake shi ba su dake shi ba sun fasa masa kai sun cire masa hakori sun zubar masa da jini har jinin annabi sai da ya kawai yana zuba a takalminsa da yaje ɗa'ifa sun masa haka a Udu an masa haka amma wannan dukan da aka yi wa manzan Allah kaskanci ne ko ɗaukaka ɗaukaka ce ɗaukaka ce amma dai yana so saƙon shine a nuna maka ɗan adam duk inda ya kai sunansa ba ɗan adam duka zai iya kama shi za a iya ji masa rauni zai iya rashin lafiya ko manzo ne ko annabi ne ko mursali ne haka kar a zo a ruɗe ka da wani shehi a rinka nuna maka shi Allah Allah ne haka waɗannan abubuwan duk ba sa kama shi suna kama shi kuma Allah yana nuna mana wannan ne don mu gane bambancinsa da bayinsa bambancinsa da bayinsa annabawa suna rashin lafiya Allah yana rashin lafiya annabawa suna bacci Allah yana bacci annabawa suna cin abinci Allah yana cin abinci annabawa an haife su Allah an haife shi annabawa sun mutu Allah yana mutuwa shine kawai safa shine kawai safa amma wani saboda an gurbata tunaninsa yanzu da ka ce annabawa suna mutuwa ma ai annabi bai mutu ba sai dai annabi ya fakku an ki cin buri an ci dila irin abin da ake ce mana ne ai ba a siyan qur'ani sai dai a ce an fansa to tare da dukkan girmamawa shi ba shi yana son ya faɗi waɗansu kalmomi amma inda matsalar take sai ya ki karɓar na shari'a sai kuma ya kawo nasa da annabi aka ce ya mutu qur'ani ne ya faɗa wa ma muhammadun illa rasulun qad qala min qablihi rusul afa in mata sai ka ce a'a ba za a ce ya mutu ba sai a ce ya faku to ita fakuwa Hausa ce mata kuma larabci ce kuma mata ita Allah ya faɗa fakuwa Allah bai faɗa ba yanzu kafa Allah sanin kalmar da ta dace a ga annabi kenan ka ce ba a siya sai dai a ce an fansa to shi fa bawa shi ake fansarsa yanzu qur'ani bawa ne shi kwaf siya abu mai kima shi ake me siya daga kalmar siyan ta fi dacewa sama da kalmar fansar rashin sani ne garin neman a gudu ne sai a gudu ba a tsira ba ka san shi duk mutumin da yake so amma kuma ga jahilci to jahilcin nasa zai sa ya zagi masoyin ma bai sani ba yanzu da yawa kalmomin da muke faɗa da Hausa da nufin girmamawa da kimantawa ga annabi amma kuma an gina su ne bisa ga jahilci wallahi da za a zo a teɗe maka su zaka ga zagi ne ga annabi ba kimantawa bane ba ba kimantawa bane ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daka ya dan uwa ilimi shi yake nuna maka hatta kalmomin da zaka faɗa na daidai ba al'adar garin ku ba ilimi shi yake nuna maka ya matsayin annabi yake da yadda zaka girmama shi ba al'adar garin ku ba ilimi shi yake fayyace maka me haƙƙin Allah me haƙƙin annabi ba al'adar garin ku ba daka mu tafi mu karatu kawai in dai da kwakwalwar mu ce ta dan adam da tunani irin na dan adam to ba za mu iya sanin me Allah yake nufi ba ba za mu iya sanin me matsayin Allah ba me matsayin manzo Allah ba me ya kamata ayi wa Allah me ya kamata ayi wa manzo Allah wallahi da al'ada da kokolwa ba za mu gano wannan ba shine hikimar saukan mana da Qur'ani ai Allah ba mahaukata ya tarar a duniya ba ya turo Qur'ani masu hankali ne amma ya san hankalin bai isa ba sai da ilimi sai aka turo musu Qur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum sai ce afala taqilun shi hankali yana taimakawa ne ka fahimci Qur'ani amma idan babu Qur'anin to hankalin bai da amfani ba zai iya nuna maka daidai ba to da haka ya kamata mu fahimci wannan to da haka yake cewa la yahtaju ila shay'in Allah baya buƙatar komai baya buƙatar kowa Sheikh Fauzan yace Allahu subhanahu Allah mai girma da buwaya ghaniyun mawadaci ne an kulli shay'in gaburan komai fallahu shi Allah laysa bihajatin ila alkhalqi bai da bukata zuwa ga halittarsa li'annahu huwal ganiyyu domin shine cikakken mawadaci fa huwa allazi yu'til khalqa subhanahu wata'ala duk wani abu da kaga halitta tana da shi Allah ne ya bata shi kuma ba wanda ya bashi duk wani abu da ka sani a wajen wani bawa daga cikin bayi Allah ne ya bashi shi ko Allah ba wanda ya bashi yu'ti wala yu'ta an gane ko yut'im wa la yut'am ubangiji shi yake bayarwa ba a bashi shi yake cewa ba a ci da shi shi yake karewa ba a kare shi subhanahu wata'ala Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantarta saboda lokaci zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah